إن الله هو السعيد الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وبغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والآل حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم علم بغيا بينهم ولولا كلمة سبق من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شق منه المريب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم علم بغيا بينهم ubangiji yana gaya mana cewa ba su rarrabu ba su yahudawa da nasara da sauran masu addinai daban-daban illa min ba'd ma ja'ahum ilmun sai bayan sun tabbatar da lalle abin haka yake su ma sun sani cewa Allah ɗaya ne kuma sun sani Allah ne abin bauta ma babu wani abu na biyu da ake bauta ma sai shi ubangiji ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ما قضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك بعد alƙawalin Ubangiji ba na kalmomin shi da suka riga cewa duk abin da aka yi Allah zai haƙuri zai bar duniya har sai ranar tashi alƙiyama la kudiya bainahum ubangiji ya ce da mun gaggauta saukar da azaba akan waɗanda ba su imani ba sai a nuna abin fili za a yi musu azaba fili wajen lazina wurin kitaba min ba'dihim la fi shaqqin min al-marid waɗanda suka zo bayan su yahudawa da suka zo baya da nasarar da suka zo baya su ma su rayu a cikin kokanto da shakka a cikin sha'anin addini
ولذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسير
فلذلك فاستقيم ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فقل آمنت بما أنزل من الكتاب وأمرت لأدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا وجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإلى المصير فلذلك فادعوا يا رسول الله kamar da muka gaya maka shari'a lakum min ad-din ma wasi bihi nuha wallazi awhayna ilayka abin nan da muka yi maka wasici da sauran annabawa akan kada ku rarrabu Allah ta farra'u kada kowa rarrabu a tafi tafarki guda akan addinin musulunci to saboda haka fadu ka kira kowa da kowa akan wannan tafiya akan wannan kalma ita ce na la ilaha illallah sannan ka kira kowa da kowa akan a zo a daidaitu a tafi wuri guda fatu ubangiji ya umarni maza Allah su salama da ya kira amma duk da haka walau sha Allah la amana man fi qabli kulluhum jami'a wala yazaluna muktalifina illa ma rahima rabbi ubangiji ya ce da na ga dama duk duniya kowa ma sai imani ba sai an yi wa'azi ba ba sai an yi gargadi ba in ya ga dama kowa sai ya sa masa imani a cikin zuciyarsa sai kowa ya waye gari mumini amma ganin damansa ne haka fariqun fil janna wa fariqun fil fa'ir wasu su je aljanna wasu su je wuta to tunda nayi niyyar haka zani fadu ka kira in ka yi kira wanda suka amsa maka kira wanda suka yi imani da kai su ne naka suke kan wannan shari'a da kuma tin ma wasai bihi huwa da wannan ya auha ila ilaika duk wanda suka yi imani da kai suna kan wannan tafarki wanda ko kuma su yi imani ba ba sa tare da kai ya rasulullahi sanan fastaqim ka daidaitu yana cewa wastaqim kama umirtu man saba ma aka wala tun gawi inna bima ta'maluna basira wannan sura ko wannan aya shine mafi nauyi ga manzo Allah cikin alqur'ani gaba ɗayansa wannan aya na nauyi gare shi da aka ce masa fastaqim ka daidaitu manzo Allah sallama bai da hurhura bai da hurhura a cikinsa amma yana da gashi kwara goma sha bakwai da suka yi fari sabai sun tambaye shi ya rasulullah ah me yasa ka hurhura yace shayya batni hudun wa ahawatiha suratul hudi da Allah ce fasaki wa man taba ma'aka wala kan da widin nan wannan fasakin din nan yace ana saukar min da ita sai kai na hurhura jami'an an ce musa ka daidaitu kamar da muka umarne ka ma wannan kalima na a gaya masa matsayin shi ne shi da aka gaya masa ya daidaitu kamar da Allah ya ce kamar da Allah ce ne da duk ƙarfinsa ƙarfin annabtarsa ya ɗauki wannan nauyi ya daidaitu amma mu ya ce muna wasa in walan talisu in ji mazan Allah wasa in walan talisu ku daidaitu amma na san ba ku iyawa ba za mu iya mu daidaitu ba shi kaɗai ke da mukamin daidaituwa kamar da Allah ya ce duk abin da Allah ya ce ya yi shi ya yi duk inda aka ɗora shi a kai yake tafiya mazan su salama babu abu ɗaya da ya taɓa yi na kuskure a ce wai kayi kuskure ne ka aikata shi shi bai taɓa kuskure ba ya rasu wallahi sadaka mukamin istiqama nashi ne kuma shi kaɗai ya daidaitu a duk duniya in ban da shi shi da kansa ya ce wannan takhlisu ai mu babu ya daidaituwa fastaqimu ilai wastaghfiru ku daidaitu zuwa gare shi kuma ku roƙe shi gafara Allah kenan amma kaunu mu halitta gaba ɗaya babu da wannan mukami da za mu istiqama wannan sura wannan aya tana ɗauke da abubuwa guda goma kalmomi guda goma da a ce daga bakara hannasi ba a sauke alƙur'ani ba sai wannan suran da muke kai kaɗai aka sauke da ya isa surar kaɗai ta isa ko da ba a sauke alƙur'ani ba don ta tattaro abubuwa masu ban mamaki ɗaya ɗaya har guda goma gashi nan na ɗaya an ce masa fatku ka yi kira ka kira duk duniya kenan kowa ma ya yi kira zuwa ga kalmar la ila illallah wa takun minkum ummatun kenan da una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf a samu daga ciki wayanda za su yi kira zuwa ga aiki alkhair wayanda za su yi kira zuwa ga addinin musulunci a nan ba a ce kowa da kowa sai ya yi kira ba amma kuma kowa a hanyar shi yana iya kira da hikima zuwa ga addinin musulunci kana iya kira da hikima zuwa ga abar sakon Allah kana iya kira da hikima zuwa ga wani hanya da kake bisa wanda kake gani hanyar nan madaidaici ne kamar kana yawan istighfari ko kana kan hanyar yawan salati annabi kana iya kira mutane akan wannan hanya akwai kungiyoyi da yawa da ake yi yanzu akwai wani kungiya da na sani a sulaija ana ce masu masu salati sun taba kira na akan suna bukatar in zo in haɗa tare da su ni ma shiga wannan kungiya masu ado da salati suna kungiya masu ado da salati to kaga irin wannan kira yana daga cikin kira na alkhairi su yi kira ne a zo a shiga cikin su akan yi wa annabi salati sukan zauna ne a samu lokaci a zauna a yi ta zabga salati maza Allah za a ba da adadi mai yawa da za a yi to irin wannan fatku kenan kai kira zuwa ga aikin alkhairi kowane iri kuma ka yi kira zuwa ga abar mummunan aiki kowane iri kana cikin fatu idan ka yi wannan kira mutum ɗaya ya shirya da kai a nan na cewa mutum ɗaya ya shirya sanadiyanka ya fi duniya da abin da ke cikin duniya mutum ɗaya ya shirya sanadiyanka ya fi a baka jajayen raƙuma guda ɗari mutum ne kila abokinka ne yana shan giya sai Allah ya taimake kai kokarin da kake mai nasiha ya fa shan giya ya shirya dalilin ka to ya fi a baka raƙumi ɗari ke sadaka saboda Allah mutum ne yana aikata kowane irin kaba'ira ne ko da ma yawan karya ne mutum ke yi sai ka yi lallabe shi ya daina karyar don karya kaba'ira ne in ya daina karyar to shi kenan ka yi ƙoƙari ka tsamo shi daga wannan halaka kai ma ka yi kira kowane irin aiki na alkhairi in an aikata sanadiyyanka ko ko aka bar mummuna aiki sanadiyyanka to ka yi kira kana kan wannan kujera na fatu sannan wasu in ka daidaitu wannan mukami na daidaituwa mukami ne mai wahala shi kaɗai ya daidaitu sai sauran annabawa ‘yan uwansa sai bayin Allah waɗanda ke biye da shi su ne sahabbansa sun yi iya ƙoƙari su suma sun yi istiƙama don sai na Umar ɗan shi ya yi ma mace ciki matar ta haihu bilai da ita ta haihu matar bayan cikin ya girma ta zo ta ce ɗan sai na Umar ya mata ciki dan shi ya miki ciki ya kuma lokacin shi ne amirul muminin shi ne sarkin muminai na duniya sai ce a je a kira shi aka kawo shi matar nan ta ce kai kai mata ciki shi lokacin da ya yi cikin ya sha abun da ke kaɗar da hankali kamar ko giya ne ya sha ko wani tsini hankalin ya ɓace ya biyo ya iske ta bakin daji ya kwana da ita sau ɗaya ta ɗauki ciki kuma ta girma ta kawo ɗan sai na umar ya ce to tun da kai kai mata ciki kuma ka riga ka yadda kai kai cikin a yi masa bulala ɗari haddi sai na umar yana zaune dukkan sabai an tara su aka dinga yi masa bulala yana na tuba baba wayo na tuba baba umar na ce ku buge shi ni na ce ku hidda hakkin Allah a buge shi a hidda hakkin Allah haka ake bugun shi tun yana kuwa har ya gaza kuwa tun yana sheda guda guda har shedan na daukewa sai na umar ya ce ku buge shi ko ya mutu sai an cika bugun ko da ma ran ya fita bugun bai kai ɗari ba sai an bugi gawa ya cika ɗari kuma haka haka yi sai da ya rasu kuma aka cika bugun gaba ɗaya ya ce mun hidda haƙƙin Allah yanzu kan abin da Allah ya ce mun shi muka yi to kaga umaru yana kai istiqama wanda kai yanzu da ɗanka zai je ya aikata mummunan aiki kai za ka kama shi ba kawai kai za ka bawa shi cikin ɗaki mafi yawa wa'anda 'ya'yansu ke sati zaken awakin mutane da fasa shagunan mutane ai iyayen sun sani kuma iyayen da yake ɓoye 'ya'yan maimakon su fito su nuna to wannan eh na ja kunnen shi ya kiya amma bari in kai shi a ladabtar da shi sai ka kawo hukuma yana dauke dauke a ladabtar da shi kila in aka yi sa'a ya sha wuya yan ladabtu kila zai bari amma yaron ka ya je ya yi sata ka kama shi ka koyi ko yaron ka ya je ya sha wiwi ya zo yana tangadi yana bugandanu ka kama shi ka koyi kada a gani ko yana shan giya ma kila a gidanka ko a gabanka ko yana aikata wani aiki na alfasha a gabanka baka yi magana ba ɗayan biyu kila ba ka so ran shi ya ɓaci ko ba ka so uwar shi ta yi wushi to kaga aiki ta nuna masa gindi kenan daga nan za ka gane kai ba ka kai istiqama sai na umar ga abun da yayi kuma dukkan su ranar da maza sun zama ya zo uhudu dan abdurrahman abdurrahman dan sai na abubakar yana cikin tawagar kafirai ai sai na abubakar tashi yayi da takobi zai je cire kan ɗan shi manzala suna ya rike shi ce matini bin suka ya abakar ka rabu da shi abakar sannan sai na abakar ya zauna dan ciki shi ne amma tun yana kan istiqama ya yadda tun yana cikin tawagan kafirai ya kashe shi to dukkan sahaba suka tafi sahabbai a kan istiqama daidaituwa tun zargin duk wani mai zargi in za ka yi abu saboda Allah ya rage shi ne ya sa ya sauka kan kujeran yanzu nan da zai zo garin nan da gudu za a jana su a ganshi ko eh ko kuma za a ce ma a samu a ganshi kaga ai bai rage shi ba duk abun da za ka yi kai don Allah kada kai nemi wai wani zai ji daɗi ko ba zai ina ruwanka da ya ji daɗi ko ina ruwanka da kada ya ji daɗi sannan nan da kake ai wani bai so azumin nan da kake wani ma bai so duk abin da za ka yi na alheri wani bai so alheri ne ba za ka yi amma wani bai so wani kuma shi burinsa har kullum kada aikata alheri to saboda haka ake neman istiqama daidaituwa ka kahu ya zama to ko an gidi za ka kana nan kamar da kake iska ta iya tuko ke ka idan aka samu wannan an samu kami na biyu ba da fatu ka samu istiqama fatu wasaqim wa la tabi ahwa'ahu na uku kada ka bi son zuciyar kowa kada ka bi son zuciya har yau magana guda ce kai don Allah kenan kada ka bi wane abin da yake so shi zani wane in na yi abu kaza zan bata mai rai a sha wane yana da tasiri a kan shi kenan idan ka ɗauki rayuwarka ka ɗora ma mutum to sai ka tafi a haka kuma za ka wahala to ai Allah ke yi ba mutum ke yi ba kada ka ce saboda wani bai so ni ba za ni ba a saboda wani na so ni shi za ni wallahi in ba don wani ba abin nan ba zan aikata shi ba kuma na alkhairi ne ka ji son zuciya shi kenan a'a ni abokina ya ja ni in ba don abokina ba ba son aikata wannan aiki ba ka fi son zuciya shi kenan mazala ce yusharul mar'u ala dini khalili za a tada mutum kan addinin abokin sa ranar tashi alkiyama ya laita ni takartu fulana khalila kai tuna da ba ba da cewa da abuta ba ga abutana da shi ya ja min sharri saboda abin da yake so nike aikatawa ba abun da shari'a ya ce ba to kada ka yadda ka bi son zuciyan wani mutum wannan son zuciya ita ce ake kira hawan nafsu tana halakar da mutum kada ka ɗauka wai kai musulmi ne mai yawan aiki ko mai ibada ko mai kaza kaza in dai kana tafiya bisa kan son zuciya ne to kullum zaka rusa addininka balle wai ka bar naka ka bi na wani annabi na cewa asharun nasa man zahaba dinihi li duniya gari mafi sharri a cikin mutane na al'umma na wanda ya bata addini saboda duniyan wani wani da ke so ya samu duniya kai ko sai kana kokarin ka taimaka mishi ya samu duniya sai ka bar addinin ka misali yan siyasan nan sun zo harkar siyasar su dan takara ne kana ta kokari baka samu sallar asabar ba balle maganar sallar la'asar ko ko ba maganar ka je jam'i kana ta kokarin sai wani ya zan gwamna ko ya zan ciyaman da ya zan gwamna mai kulla maka da ya zan ciyaman mai kulla maka ka bata addinin ka saboda ya ji daɗi da shi da 'ya'yan shi dan da aka rantsar da shi zai kwashi yayi zuwa kasar waje suna ta suna boko na kana ina to me yasa za ka rusa addini ka saboda wani ina ruwanka da shi ka zo ka yi kokari ka raya addinin ka duk addinin da kake bisa ka tsaya ka yi da gaske shine ce wala tasabil hawa wa qul amantu bima anzala Allahu min alkitab sannan kai imani da abun da Allah ya sauke na littafi ka yarda da dukkan komai da komai daga Allah ne har yau magana guda ne kai nan ka ɗauka cewa babu wanda ke da tasiri sai Allah wa umirtu li a'dila bainakum sanan an umurne ni in yi adalci tsakaninku wani kujera mai wahalar sama kenan shi yasa shi manzo Allah yake daban da kowa yake kan kujerar istiqama ya ce an umurne ni in yi adalci wa umirtu li a'dila wa ya umurne shi Allah Allah ya umurne shi ya rasulullahi na aiko ka ne amma kai adalci kai adalci matsala ya fi kowa adalci ya fi kowa adalci wata rana ya aikata ya ta ali wani yaƙi yaƙin da bai je ba ana kira su sariya da na ali ya je wani yaƙi aliyu ya yi nasarar yaƙi sai aka samu garin zinari zinari ne amma na gari ba dunkulalle ba daga can wani yaƙi sai sai na ali ya aiko mazalar garin zinari ya ce gashi aka masa mazalar su sai yana raba ma sahabbai me annabi zai da shi duwatsu ke zuwa su ce su bari mu zamo zinari kai bukata da mu ya ce ban da bukata wancan katon dutse ya zai ce su bari mu zamo zinari kai bukata da ni ya ce ba ni da bukata a in yana da bukata ne duk abin da yake so zai zama zinari Masar Sulaiman sai ya raba musu sahabban da ke tare da shi sai ya raba musu garin zinarin nan sai ya ba wani mutum da ya ba mutumin sai mutumin ya miƙe tsaye sai kalli annabi ya ce ya rasu ka yi adalci ba ka yi adalci a cikin wannan rabo annabi ya ce in yi adalci mala'ikun sama na ɗaya har sama na bakwai sun yarda ni amintacce ne ni amini ne na ƙasa ma sun yarda ni amini ne in bai adalci ba wa zai adalci ni da ake ce in yi adalci in bai adalci ba wa zai adalci sai mutum ya juya sai wuce ya wuce jim kaɗan sai alujin wani da ya tashi ya je ya sare shi ko da je iske yana sallah ya ja ce na iske shi yana sallah da na cire kanshi sai na ali ya ce da ni ne na iske da na cire kanshi to sai mai riwayan sai aka tambayi shi mai hadisi yaya siffar mutumin yake ya ce mutumin nan mahulakun ra'asi kanshi askake ne sanan yana da kasfin lihiya yana da gemu da saje mai kauri sanan garibul ainaini idanuwansa sun shige ciki ciki kuma aka ba idanuwansa jajaye ne sanan mushabir ifar wandon shi dagagge ne yana da aski a kai yana da dagagge wando yana da dogon gemu irin siffar mutum kenan sai manzon su ya ce ya haruju min fi'ihi min fi'ihi qawmun wasu mutane za su fito karkashin shi karshen duniya mutanen nan suna karanta alkur'ani za ka ce yanzu na aka sauke alkur'ani ɗin amma abun bai wuce ba ƙoshin su ba manzala ce ya ce suna fita daga cikin musulunci ya harji na minal islam kamar ya fi su rami min ramiyati kamar da kwarin ke fita cikin baka haka suke fita cikin musulunci sanan ba za su dawo ba sai wannan abun ya dawo sai wannan kwarin ya dawo sanan su ma za su dawo to sai ka zauna ka diba su ake da irin wannan siffa ga sakakin kai ga gemu da saje ga ɗagaggen wando ga jan ido su ne ke ce ma annabi ya yi adalci to kuma har yau irin su ne ke cike da duniya wa'anda ke cewa ba mu son taimakon annabi wa'anda ke cewa annabi bai san gaibi ba wa'anda ke cewa annabi bai je isra'i ba menene bambancin maganar su da maganar wancan muslim ya rawaci hadisin buhari ma rawaci hadisin kaga duk iri guda ne dama annabi ya faɗi ya ce kalkashin shi wasu mutane za su fito wa'anda za su zo su karanta alkur'ani saboda daɗin muryar za ka ce yanzu aka soke alkur'ani maza Allah ce amma abu bai wuce zuci makoshi su ba karatun baki shi baki makoshi sai da Umar ya ce na rantsa da Allah da ya aiko ka da zan iske su wannan lokaci tun da na kashe su kamar da aka kashe adawa da kasar sun kato adi da na kashe su kisan da aka yi ma adawa saboda haka Allah ya umarni annabi da ya adalci duk kalman da aka gaya manzon Allah da mu ake maza ku sallama ai duk daidai yake ko da yaushe dabu ake an ce mu yi adalci to wannan kalma na mu yi adalci ya shafi masu mulki ya shafi yan kasuwa ya shafi ma'aikata ya shafi manoma ya shafi talakawa kowa ya adalci kuma adalci na kan kowa za ka fara adalci daga gidanka shekaran jiya aka yi mana tambaya nan mutum na da mata wannan amarya 'ya'yanta biyu wannan uwar gida tana da 'ya'ya da yawa in ya zo jin rabon abinci sai ya ba su daidai kaga bai adalci ba a nan bai adalci ba tunda wannan ta fi yaya da yawa dole ka son ta fi yawa wadda ta fi take da yaya kaɗan ka son ta ba zai kai waccan ba to kaga daga gidanka ma ka fara yin adalci sannan ka yi adalci a cikin jama'an da kake tare da su ka yi adalci a cikin ‘ya'yanka kada ka fifita waɗannan ‘ya'ya bisa ga waɗannan ‘ya'ya duk da su ‘ya'yanka ne ka yi adalci a kansu kuma ka yi adalci tsakanin ‘ya'ya maza da mata. Manzara Salama ya yi maganganu da yawa a kan ‘ya'ya mata, cewa idan Allah ya baka ‘ya'ya mata, yakan baka daraja kaza, yakan baka mukami kaza, yakan baka matsayi kaza saboda mata da aka baka. Abubuwan da ake samu a ‘ya'ya mata ma ya fi wannan ake samu a ‘ya'ya maza, saboda ka a yi adalci a wurin. sannan ka yi adalci idan kana tare da mutane a cikin anguwa ka yi musu adalci su ma su maka adalci adalci ne zama ana so kowa ya zama adalci kada wani ya ci ganin shi ya fika wani na ganin kai in ba ka je wajen shi ba shi bai da damar zuwa wajen ka who are you to kai kuma kai ma awa ana so ne a zama daidai da daidai abin da nake ganin maka shi kake ganin min annabi na cewa la khaira fi surbati man la yaraka ma la taralahu babu alkhairi ga abuta ko yin abuta da mutumin da bai gana maka abin da kake gana masa har in ina gani ka cancanci in ziyarce ka ni ma na cancanci ka ziyarce ni har in ina gani ka cancanci in girmama ka ni ma na cancanci ka girmama ni har ina gani ka cancanci in ba za su sulama tashi yake je gidan sabon sai yana ziyarar su sun kai shi ne amma dukkan su sai ya je ya ziyarce su ya zo gidan wannan kuma ya je gidan wancan ai adalcin kenan amma baka zo ka zauna kai kowa zo wurin ka ba to a zo wurin ka neman me neman me masu matattun zuciya su za su zo kenan kai ma in har za a zo kai ma ka je to wannan kaga an samu adalci a cikin zamantakewa na makwartaka ko zamantakewa na shugabanci sannan ka yi adalci in kai ma'aikaci ne kowane irin ma'aikaci idan an kawo maka magana ka tsaya ka saurari maganar duk mutumin da ke da gaskiya ka bashi gaskiya shi ake kira adalci kowane irin ma'aikaci ne musamman alƙalai su ne ma annabi sun sanar cewa al-qudatu salasa isnani fi nar wa wahida fil janna annabi ya ce alqalai uku ne biyu duk yan wuta ne guda ɗaya ne a aljanna aka ce ya rasulullahi wane ne dan aljanna su wane yan wuta ya ce alƙalin da bai sani ba kuma ya hukunci da bai sani ba dan wuta ne da alƙalin da ya sani kuma yake yi hukunci da gaskiya dan wuta ne alƙalin da zai je aljanna wanda ya san gaskiya kuma ya hukunci da gaskiya ba za su lafi shi ne ɗan aljanna to akan kowane hukunci ko sarakuna ne idan ba su yi adalci ba ranar tashi alkiyama da an za su tashi ko gidanka ne baka yi adalci ba da farka za ka tashi ranar tashi alkiyama shi ya sa ce wa umirtu li an a'dila bainakum an umurne ni in yi adalci bai tsakanina da ku kuma ku yi adalci tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Ubangijin nan shi ne Ubangiji na, shi ne Ubangijin mu, kuma shi ne Ubangijin ku. Idan kana ba Yahude ne, Allah ne Ubangijinka. Idan kana ba Nasare ne, Allah ne Ubangijinka. Idan kana Bejan ne, Allah ne Ubangijinka. Idan kana Musulmi ne, Allah ne ubangijinka rabbuna wa rabbukum la hujjata bainana wa bainakum ba lana amaluna wa lakum wa a'malukum ayyukan mu daban ayyukan ku daban har yau magana adalci kenan in ai adalci aikin mu daban aikin ku daban aiki na daban naka daban abun da nake ba shi kake ba abun da kake ba shi nake ba to ai da na amalukum wa lakum amalukum kowa ya tsaya ta aiki shi man me ya kawo kai dole sai wani ya bi ra'ayinka me ya kawo kai dole sai wani yayi naka ka je kai iya fahimtanka ni ma in je in iya fahimta na guda ɗaya je ne shi ne manzo Allah ce wanda ke bisa sunnan shi wanda ke bisa sunnan shi shi kadai ke kan gaskiya bai yiwuwa ka ce dole sai kai sai ai mai da kake so ai ya ga mana wala sha Allah amana man fil ardi yace inna da dama kowa ma sai imani amma wala zaruna muktalifin ba za su gushe wa suna sabani tun da ko na ce za su yi sabani inda Allah kai ba kai saka hana sabanin nan ba ba kai saba da za ka yi ka diba ko gidanka kai da za ka haifi yara amma kowa ra'ayin shi daban wannan ra'ayin shi daban wancan ra'ayin shi daban wancan ra'ayin shi daban kuma ba ka isa ka haɗa ra'ayin wuri guda ba ai wala ya zalu da mukhtalifina saboda haka lana amaluna wa lakum a'malukum aiki na da aiki mu daban aiki ku daban mu duka lahira za mu kowa zai je tabbatar da gaskiya in mu dinnan mu ke da gaskiya mu da ke kira a zo a yi la ilaha illallah a zo a yi salati annabi a zo a yi istighfari in mu da ke da gaskiya a'a in masu cewa kada a yi su ke da gaskiya mu duka za mu je lahira za mu ta tabayyana bainakum babu jayayya tsakanin mu gaba daya babu jayayya addini babu jayayya a cikin sha'anin addini gaba daya babu jayayya ubangiji ya gaya wa shi wanda ya aiko gaba daya shine ambasada shine wakili ya gaya masa wa ma arsalnaka alaihim hafiza ban aiko ka don ka tsare su ba ban ce ka tilasta su ba ban ce sai ka sa su su yi dole ba faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce misali irin ɗariƙu su kwayin nan babu wani takarda ko wani littafi da shau tijaniya ta rubutawa cewa duk wanda bai ɗariƙa tijaniya ba ga laifin shi shau tijaniya bai gama kowa haka nan ba kuma babu inda ya rubuta cewa kowa da kowa zai ɗarika tijjaniya shau tijjaniya kira kowa ne ba dole ba ne in ka ga dama ka zo ka yi in ka ga dama kada ka yi amma in ba ka yi fa to wala tafku ma ne sadaka bi ilim illa sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana an masula kada ka yi magana akan abin da baka sani ba kai ba malami bane me ka sani me ka sani ilimi ba ba wai ka bude alqur'ani ka ja ka fasara shi ne ilimi ba shi ba ne ilimi sanan bai yiwuwa a cikin sha'anin addini ka ce ka soke wani abu ko ka ce baka yarda da wani abu ba ko ka ce kana inkarin wani abu sai in ka san menene wannan abin kuma ba za ka yi hukunci a cikin sha'anin addini ba ka ce abu kaza ba ya da kyau ko waɗanda ke abu kaza ba su da kyau ko masu abu kaza ba su da asali ba ka da damar ka yi wannan magana na ɗaya kafin ka yi irin wannan magana sai kana da alƙur'ani a kanka ka hadisi alkur'ani a kai sanar sai ka san fasarar alkur'ani daban-daban fasara ɗari bakwai fanni daban-daban ka san wannan kowane aya yana ana fasara shi sau ɗari bakwai ya zama to aƙalla ka san kowane aya ka san fasara shi sau ɗari bakwai sannan ka san dukkan hadisan nan guda shida sahihan nan suna a cikin kanka kuma ka san matsalolin da ke cikin hadisan wannan ga saɓanin shi da wannan kuma ga dalilin saɓanin sannan ka zo malaman mazhabobin nan kowane mazhaba ka san shi ka san maliki daga farko har karshe shafi'i daga farko har karshe abu bin hanbali daga farko har karshe abu hanifa daga farko har karshe ka riga ka san mazhabobin duk abu da suka kunsa sannan har yau sai ka leka a cikin kowane fanni na ilimi akwai fannonin ilimi da yawa akwai balaga akwai tafrifi akwai mandiki akwai aruri akwai albabu nuzuli akwai luga akwai furu'a akwai hadisi akwai tafsiri ba irin wanda babu sun kai su arba'in da hudu fadi daban daban da ke karantarwa amma nan afirka kaɗai ya kai fanni arba'in da hudu to kowane fanni ka san shi sanan har yau ba za ka yi magana ba sai ka yi ittiyadi da baharul muhit sai ka yi kewaye dukkan ilimi gaba ɗaya ka tabbatar da lalle abun nan baya cikin sha'ani addini to kana iya ka soki abun ko kana iya ka fidda abun amma ba wai ka zauna kai baka san komi ba ra'ayi kawai son zuciya ka ce abu kaza bai da kyau ko abun da su wani ke bai da kyau da wani dalili idan hujjar jana bai da kyau iyakar sanin ka cikin cikin cokali kai da kuda ma in ya sauka kan littafi sai ka kore kuda ka ga abin da ake rubutawa ka ga abin da ke rubuce ai baka isa kai magana cikin ilimi ba shi yasa yake cewa ka gaya wa duk duniya lana amaluna wa lakum amalukum kowa da aikinsa kuma kowa ji ya aikinsa kuma kowa zai zo alkiyama za a saka masa akan nasa aiki maganar ilimi a babban malaman su yi magana maganar addini magana na ilimi kuma ba magana na kowa da kowa ba matsalan da muke samu su jahilai ba su san malami ba shi jahili bai san malam ba da yanzu aka dauki alkurani ka karanta a wurin jahili sunan ka malam da za ka dauki alkurani ka fassara ka zagi Allah wurin jahili sunan ka malam da za ka aje gemu kawai ka yayi kasu ba ka sa jallabiya sunan ka malam a wurin jahili da za ka sa irin hulan nan a sallami da kare hulan nan mara na banza mai lafiya lafiyan nan a wurin jahili sunan ka malam to ai shi jahili bai sa annabi kira malami ba shi duk irin wannan shi yake dauka malanta ko ka zo ka ce ai Allah ya ce kaza wani jahili sunan ka malam domin mi shi bai da ilimin bai balle ya san menene ilimi shi ko ilimi shi ke gane ilimi ai malami ke sani malami kuma don ka karanci fanni guda kila mazhaba maliki kaɗai ka sani ya zaka yi zama malami akan fanni guda kila shafi kaɗai ka sani ya zaka yi zama malami akan fanni guda a'a sai ka yi ila'i a cikin kowane fanni wannan fanni ga abun da ke matsala ga abun da ke gyara wannan ga matsala ga abun da ke gyara sanin za ka zo ka zauna ka yi magana a cikin jama'a sanin za ka yi kira cikin jama'a sanin za ka nuna cewa wani abu kaza kila da ake baya da kyau shi yasa ubangiji ya gaya mana kowa je tsaya akan aikinsa kuma kowa je tsaya akan kokarinsa ya yi wa ladina amanu alaku an kusa kula duk kuma zalai zai tare ya ku masu imani kowa je hausawa na cewa yi iya ruwa fi da kai kowa ji ya fi da kansa na la mu ta tabbai na bai lakum babu jayayya tsakanin mu da ku tsakanin kowa da kowa tsakanin musulmi da kafiri babu jayayya tsakanin kungiyan can da wa'ancan kungiya ga masu kungiyoyi don mu ba mu da kungiya ita dariƙa ba kungiya ba ce a'a ba ta da rajista ga kowa rijistar ta daga manzon Allah ne Allah kaɗai ya ba ɗariƙun sufaye rajista alul bai fi kasafi na tinu man ta'allaka bi mu na ja iyalin gida na na musu rajista kamar jirgin annabi Nuhu ne duk wanda ya rataye gare su ya tsira amma in ban da dariƙa saura duk kowane ƙungiya ne kuma ƙungiya rajista ake mata kuma ƙirƙiro ta ake yau kana iya zama ciyama ɗin ta gobe a kore ka ji da a naɗa wani shi ma in ya ci kuɗi za ta kore shi a naɗa wani an dinga kora kenan suna dama bin neman kuɗi ne amma ita ɗariƙa da yake kayan addini ne ko ciyaman ba ta da waye ciyaman ɗin ta ban da ciyaman saboda harka ne na addini na Allah ne da annabi duk wanda ya ji yana iyawa ya zo ya yi la hujjata bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana wa ilayhi al-masir to shikenan ubangiji shi zai hada tsakanin mu baki daya ila alladhina amanu wal ladina hadu was sabina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku illa la yasru bainahum yawm al-qiyamah inna Allah la kulli shay'in shahid ila alladhina amanu duk wanda suka yi imani a duniya wal yahudu da yahudawa was sabina da sabi'awa والنصارى دا توراوا والمجوسة دا مجوساوا والذين أشركوا دا مشركي إن لا يصل بينهم يوم القيامة دا بعد الله زي ما قوة كنت ران تشان القيامة دا بعد قوة زي زود الدين قوة زي زود ناشي يرى تنكاهن أولي قسيا الله زي ما قوة كنت kai naka ba gaskiya bane kai ma naka ba gaskiya bane kai ma naka ba gaskiya bane annabi ya ce ku rasulun minkum ban aiko muku da annabi ba ba na ce an zo muku gargadi ba saboda haka kowa shiga taitayinsa na'am
والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهضة عند ربهم وعليه غضب ولهم عذاب شديد والذين يهاجون في الله من بعد من بعد ما استجيب له حجتهم داخلة وعليهم غضب والله شر لقوم والذين يهاجون في الله وإن كي جايا من الله أنم Ubangiji ya ce jayayya da Allah ana nufi ko yana nufin da manzon Allah domin shi ja da annabi ja da Allah ne duk kayan annabi ya koma kayan Allah ta shi yasa muke magana mai kaushi magana mai kauri akan masu faɗin maganganun banza game ga manzon Allah ai duk abin da ka gaya wa annabi da Allah kake da Allah kake ko ka sani ko baka sani ba da Allah kake na ɗaya shi annabi in ba don Allah ba ba za a san shi ba sai da Allah ya aiko shi ai ba shi kadai aka yi makka ba shi kadai da aka yi makka amma shi aka aiko sanadiyar aiko shi duk duniya ta san shi sannan kuma shi in ba don shi ba ba za a san Allah ba sai san da shi aka san Allah wa zai gaya ma duniya Allah shi ne zai gaya ma duniya Allah shi yasa Allah ke ce walil jadiru fillahi min ba'di masujiba lahu hujjatun sahilatu ila rabbi wa alaihim kalabu duk wa'anda suka yi jayayya da shi bayan da sun amsa masa bayan da sun amsa makiransa ya nuna mu'ujiza mu'ujiza ta sa kayi imani mu'ujiza ta sa sun bi da baya kuma suka zo suka yi jayayya da shi hujjatun dakhilatu inda rabbi hujjojin su duk batuce ne ubangiji yace ba su da hujja wala hum azabu shadid wajen da inda rabbihim wala hum garabun suna tare da fushin ubangiji wala hum azabu shadid suna da azaba mai tsananin ranar tashi alkiyama jama kowa ya kiyaye zaman duniya kwana nawa ne wani ake ɗauka cikin duniya ne me zai sa a zo kullum kullum sai ka ji ana maganganu waɗanda ba su dace ba ya kamata musulunci ai ba musulunci adalci ya kamata ai ba musulman duniya adalci yanzu wannan aya da muka fasara aya guda ɗaya ta kunshi abubuwa kamar da na yi bayani sun kai guda goma to da za a samu kowane mutum ya yi tsaye a kan wannan guda goma ɗin shi kenan da duk duniya za su zama lafiya lau kuma da za a yi haka ɗin kowa ma zai shiga aljanna abubuwan nan da kowa zai tsaye a kansu na ɗaya fatku ka yi kira da hikima sannan fasakin ka daidaitu sannan ka zo ka yi imani da duk littafin da Allah ya sauke babban kuma ka zo ka yi adalci tsakanin jama'a shi ne ma ji wahala magana adalci nan abu ne mai tsanani don sai ka iske musamman ma rayuwar da ake ciki yanzu tsakanin ɗan kasuwa ɗan kasuwa ma ba adalci wani ma sai zo ya kasa ya kasa ko dankali sai ba ƴan ƙananan kasa sai kawo manyan manyan da an ɗauke babban sai ka sauran ashe duk yara ne ai kaga man gashe na falesa min na in ji manzo Allah duk wanda ya mana gashu ba daga cikin gashu kenan ka ɓoye mara kyau ka kawo mai kyau annabi sallallahu ya hana a cikin kowane wuri kowa ya yi kokari ya yi ijtihadi ya ga ya samu ya yi abun saboda Allah in ka biye ma rayuwa ba sallah ta ne ake saboda sallah nawa kake Allah bai amsa ba da zarar ka kaba ta sallah ka fara wani tunani ba ruwan Allah da sallar ka bai so mai littafi mai ahalari yana ce idza atayta illa salati fa fariq qablaka min ad-dunya wa ma fiha li annaka tunaji rabbaka idan ka zo wajen sallah ka kakkabe zuciyarka daga duniya da duk abin da ke cikin duniya don zaka gana da Allah ne to kai da aka ce ka wanke zuciyarka ka fitta komai ka fitta kowa ka zo ka kabar da sallah lokacin ka fara jin haushin wani lokacin ka fara tunanin wani lokacin ka fara shawar wani abubuwan da za ka yi ina maganar sallah kenan ka ga an samu matsala a sallah gaba daya sannan an ce in ka zo wajen azumi ka yi azumin nan wala rabta wala fusuka wala jida ka yi shi babu jayayya babu fasikanci a cikin azumin kai hatta bulurul hasar bulurul hasar hatta surutun banza ba so ka yi ga azumin bai samu ba kila lokacin da kake azumi lokacin zaka zauna wani ya laifi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza ka kara labarin mutane kana ɗauke da azumi ka ka ta azumi balle aikin hajjin da ake daga gaba da da kuɗin haram mafi yawa duk aikin hajji kuɗin haram ne yanzu na za a ce wai ko gwamna ko wani mai mukami ya biya muku kujeru maka kowa shi aikin hajji gona samu kuɗin shi shago gare shi da ya samu kuɗin ba kuɗin talakawa bane ya ɗiba ya bada ai kuɗin talakawa ne ya fata don ba ya ɗaya bane ya fata ne ko yanzu ya bada kujeru maka kuma kuma har kujera ya aikin haji da ya ka ji inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne kuma bai karba sai mai tsarki duk abun da bai da tsarki Allah bai so shi Allah bai so duk abun da zaka yi bai tsarki Allah bai so maza su ce a cikin wutan jahannama akwai wani rami ana kiransa wailun babu wa'anda ake sawa ciki sai masu sadaka da haram kada wai ka je ka kwashi kuɗi mutane ka ce ka gina masallaci Allah ya so siyasa Allah za ka yi ba dibara ka ka ci kuɗi ka gina masallaci a yi mai da shi ai bai karɓi masallacin ma ma balle a baka lada a masallacin ko ka samu kuɗi ka je kana gani wai ka wani wasu ibadu a'a ka yi abin da aka ce ka yi shine zaman ka lafiya da Allah wannan kuɗi an baka ne ana bukatar ka gina boho to ka je ka gina boho kawai wannan mun baka ne muna bukatar ka je ka yi musu hanya to ka je ka yi musu hanya shine mafita a wannan mun baka ne muna so ka je ka gina musu makaranta to ka je ka gina musu makarantar shine mafita a wurin Allah ba ka zo ka zauna ba da wani da wani da wani ku zo dan muku ka ɗiba ka ba su saura ka fita batun su shike na an gama kana ganin wai kai kai wayo ko kai kana da ilimi ina ilimi ai babu ilimi tuna ranar kiyama zaka biya ne wai mutane mamaki tuna ba ni mamaki wai sai dauki wai cin kuɗin gwamnati babu komi ya babu komi kuɗin ka ne ai ba kuɗin ka bane idan an baka kuɗin gwamnati ta ce ga abin da za ka yi in ka ci kuɗin ka ci haram ka ci dukiyar talaka kuma za ka biya ranar tashi alkiyama
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لأن الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق وبنجي شيني والنبل يسوك القرآن للجزية والميزان وما يسا مأولين الجزية رمتش القيامة القرآن يسوك الجزية كما أنسى ميزاني مأوني جزائي بامي لشي أكل جزية ma'aunin tashi alkiyama ba wasa ba ne kuma ma'aunin nan duk abun da ka zo da shi shi za a zuba ciki da wani bawan Allah yana tafiya sai ya samu takarda sai rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya jefar da takardar sai ya wuce abin shi shi ya rubuta kawai ya jefar da takardar da aka zuwa kiyama aka auna kayansa sai zunubi ya fi yawa hankali ya tashi yanzu kan za a je wuta a to ai nan duniya ne yadda takardar bai ma sa abin da takardar take ciki ba ashe Allah ya sa mala'iku sun ɗauki takardar sun aje masa bayan hankalin shi ya tashi sai Allah ya ce wata rana wuri kaza ka rubuta takarda ka jefar saboda ka yau ga takardar na koye maka ne za ka ɗauka takardar nan sai aka ala bisa ma'auni sai ma'auni shi ya rinjaye su nabi sai Allah sai ce ka mun gafarta maka je aljanna to wannan ma'auni bil haqqi da ubangiji ya azana alkiyama duk wanda nashi ya je sama shi ya fi ba irin ma'aunin duniya ba ne ma'aunin duniya kaga wanda ya je ƙasa ya fi nauyi to ma'aunin lahira wanda ya je sama ya fi nauyi sannan in aka zo wajen ma'aunin nan annabi na cewa man kusiba ukiba dakkat in za a yi maka hisabi ba a yi maka azaba ba in dai aka so a yahe ma to za a yahe ma ba a bincike ka ba amma in haka ce za a bincike ka to wurin binciken nan fa za a samu matsala don da wahala ka tsira wurin binciken nan don za a kawo abubuwa naka da yawa a aza kwanaki har na yi bayanin wani bawan Allah da ya zo alkiyama wajen awo wanda aka zo aka auna kayansa sai aka samu zunubi ga su da yawa ga ƙananan zunubai ga manyan zunubai ga saga'ira ga kaba'ira duk ya kawo sai Allah yake ce masa ka aikata kaza ya ce ubangiji na aikata ka aikata kaza ya ce na aikata duk abu da kuma da yace ya aikata sai Allah ce na yayi maka sai kuma Allah ya ce bayan na yayi maka zunubi ma na mai da su lada yanzu kan da ya ji daɗi shi ne yake ce ma Allah ko aika kawo wasu manya manyan zunuban ma da muke yin tsoro a tono su kaga sai Allah ya ce su ma mun yayi maka mun mai da su lada to amma inda za a ɗauka a auna bisa ma'auni shi yin awon nan fa haɗari ne in an aza bisa ma'aunin nan da wahala ne ka tsira saboda akwai abubuwan da ka aikata wa'anda kila baka san da su ba suna na an rubuta an kawo alkhairi ma akwai abubuwan da kai yi kila baka san da su ba suna na an rubuta an kawo annabi Musa ya tambaye ubangiji ubangiji menene ke cika ma'auni wanda yake ya fi komi nauyi annabi ya ce ubangiji ya ce masa la ilaha illallah ya fi komi nauyi cikin ma'auni don da za a aza sammai bakwai a aza kasar bakwai a kawo la ilaha illallah a aza to sai ta rinjaye su gaba daya sai ta rinjaye su shi yasa yake cewa jaddidu imanikum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta imaninku da yawan kiran la ilaha illallah yawan kiran la ilaha ku sabunta imaninku da shi wata rana manzo sura yana tafiya tare da sayyidina Abubakar sai suka zo gindin wata rijiya annabi sallama ya dauko dutse ya kada cikin rijiyar nan ya saki dutsen sai suka wuce da sayyidina Abubakar sai da aka samu wata goma sha biyu shekara guda kenan rannan sai jawo a makatsin sai suka biyo kusa da rijiyar sun kawo taura da rijiyar sai suka jona bayaba da dum manzo na ce abakar ka san ko ne ne yace ya su daga kai sai Allah ku kada kuka sani Allah wa rasuluhu alam sai yace dutsen nan da na jefa bara sai yanzu ya kai kasa shekara guda dutse na tafiya sai annabi ya ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya samu ladan da ya yi yawan rijiyar da ya cika rijiyar da lada abubakar ya ce ta da ya zo ya gaya masabai taron suka ce tashi hankali sabo wani aiki za ka yi ka cika rijiyar da dukiya shekara guda na tafiya da lada sai hankali ya tashi yanzu ka an rasa ya za a yi maza ce menene na ga hankulan ku ya tashi ya rasu wallahi ai maganar ladan da ka ce sai an cika rijiyar da za a shiga aljanna wa ki iya cika rijiya ya ce la ilaha guda za ka cika hanyar wuce la ilaha illallah guda babu abin da ke iya aure la ilaha illallah babu ai la ilaha illallah siffa ne na Allah babu abin da ke dauka to saboda haka ma'auni na na lahira idan kana so yayi maka nauyi kai la ilaha illallah da yawa kai la ilaha illallah da yawa sai ka zo kai salatin annabi da yawa domin Allah bai biyan bashi da salatin annabi da komai ana biyan bashi in ka zo alkiyama mutane na bin ka bashi ka zagi wancan ka cuci wancan ka ci amana wancan ka ci haramun wancan ka taɓa wancan ibadunka da su za a biya a kwashi ladanka a ba wannan a kwashi ladanka a ba wannan in ladan ya kare gaba ɗaya kuma ga sauran mutane na bin ka bashi kuma ladanka ya kare sai Allah ce to shi ladanka ya kare kuma bashi bai kare ba a ɗaya wasu rubin su a yi ta kara ba kai nawa kake bin shi kaza sai a ɗaya wasu rubin ya kara ba kai ma zunubin ka daidai ka za a ɗebo sai a rata ala ma zunubin sallah za ka lada ko guda to idan an gaba an ce kowa wuce idan za ka ha ai ka sani ba sai an ce wuta za ka ba to ai za ka da lada ko guda ta ga hanyar wuta za ka to amma in kai salatin annabi da yawa ko da an zo an biya bashin alahira duk ladanka ya kare saura salati annabi Allah na jin kunya manzo Allah ga manzo Allah ga Allah ai Allah na jin kunya ladanka ya kare eh sora ne sora salati zai ce kana taba a buɗe tafka na ai ta biya mutane sai a ta biya al'umma cikin tafkan Allah ai ta biya in an gama sai ce je ka aljanna na yahi maka saboda salatin manzon Allah Allah na jin girma Allah fiye da kake zato Allah na jin kunya annabi fiye da kake zato duk abun da dan adam yayi da zai zai labe bayan manzon Allah ya tsira dan ya ishe ka alkiyama fa ba za ka kade ke fada a ji gaba ɗaya hankalin kowa tashi amma annabi kaɗai ne zai zo wurin Allah ya ce ga da nake so ya kuma Allah ce an gaba ya Rasulullahi haka din za a yi saboda haka a yawaita salati da yawa a yawa annabi salati da yawa kuma yana cewa duk wanda suka fi yawan yin min salati su ne zan fara gamuwa da su ranar kiyama ana tashi cikin kabari hankali ya tashi ana cewa Allah samu ga annabi Allah samu ga annabi to in kai salati da yawa kana miƙewa tsaye za ga annabi gaban ka wancan ma yana miƙewa tsaye zai ga annabi gaban shi wancan ma yana miƙewa duk inda ka tashi da yawan salati zai ga annabi a wurin sallallahu alaihi wasallam to kuma ga kaga manzo Allah ai magana ya kare ka samu da ainun rahmati to da ka ayi salati da yawa ayi istighfari da yawa ayi la ilaha illallah da yawa a daina biye ma jahilan da ke cewa wai ba a yi wai annabi bai ba ta annabi bai ba wai koya mu kowa wai ka istighfari wai zo da salati annabi annabi wai zo da la ilaha illallah annabi ashe kenan shi ya koya ma kowa don shi ya kawo نعم وما يدريك لعل ساعة قريب ويسند كل دون كلمة نام نيبا ناش بري وما يدريك لعل يدريك لعل ساعة قريب ويجي مكة كافر كو القيامة نكوسة كوسة كو القيامة كوسة كوسة كوما كوسة إنهم يرونه بعيدا ولا يرونه قريبا su suna ganin shi nisa ne Allah ya ce kuma mu muna ganin alkiyama nan kusa kusa ne alkiyama kusa ne domin durrar da mutum ya mutu alkiyama ya tsaya gare shi ai ban ba ta amma kiyama ku da zaran ka mutu an tashi alkiyama ai ha da zaran ka mutu yanzu nan ka ga azari wai ka ga malaika yanzu da kashi da kafin ma ka je kabari za ka ga aljanna kuma za ka ga wuta to me saura alkiyama ai an gama komai an tashi alkiyama kenan saboda kan alkiyama ba wani wuri yake mai nisa ba Allah na ce waye gaya muku alkiyama da nisa ko kuma waye sanar da kuran tashi alkiyama abu ne wanda yake koye amma abin da ake bukata kowa ya yi aiki saboda ranar da maza da mata ba shi da kowa ba ka je ka tsaya ka yi kokari ka yi aiki mai yawa ko da ka zo ka je ka je da kaya domin duk abin da ka yi kana turawa ana ajiye maka ne kana turawa ana ajiye maka kamar da na yi bayani kwanaki wani mutum mai kuɗi ya gina sabon gida eh mutum ne mai kuɗi ya tsufa sai dinga sadaka da kuɗi ya biya aikin haji ya gina mu wancan gida ya sai mu wancan mota sai yaransa suka ce a tsohon gaba mun tare shi zai kare dukiyar nan sai suka yi kare shi ko turi alkali dan sai ce baban mu ya tsuho kuma yana tara da dukiya alkali ya ce a kira shi anan ce ya za ka tsuho kai ta fasan dukiya kana rabawa ya ce a dan sai ana tambaya ya ce ana tambaya ni ne na gina sabon gida na sa masa komai da komai da duk abin da ake sawa na sa to ina son kwashe kayana daga tsohon gida mai da sabo an hana ne alƙali ce ba a hana ba ya ce to na zo duniya na gama zaman duniya zan koma lahira nike kwasan kayana in kai lahira laifi ne alƙali ce ba laifi ba ya fi gaskiya ya gama zaman duniya zai koma lahira da zarar ka shekara talatin duniya ka gama zaman duniya ne duk mutumin da ya shekara talatin duniya to duniya ta gama da shi ko ka sallame ta ko ta sallame ka kar ka ce wai sai ka tsuwa shekara talatin ne kacal ka tashi aiki daga shekara talatin ka gama zaman duniya sauran duk abun da kake bonus ne kawai ake baka ana kara maka ne to sai ka yi kokari hankali ka ya dinga koma lahira ka tabbatar da fa yanzu tafiyar ta yi nisa fa yanzu ka shekara talatin ba dole bane kamar mai ta talatin a duniya ba dole bane sai in ya ga dama balle mai arba'in da balle mai hamsin balle mai sittin shi kan dama an ba shi takarda saki uku ka san a ka san shekara sittin ai duniya ta ba saki uku in ba wahala ba me kake dauka a cikin ta kai ma ba abun da kake dauka a cikin ta in ka kai saba'in ma gaba ɗaya shi ke na kuyi ban kwana da ka kai saba'in mai sauran cikin duniya ba abun da zaka ji daɗin shi kana da malejin kanka ne in ka kwanta ka ji jikin na ciwo in ma ka tashi ka ji ana jiki ko ya faru ko bai faru sai ka ji ciwo a jikinka ka kai lokacin da ba yadda za a yi kai lafiya a ba yadda za a yi kai lafiya kullum sai ka ji inda ke damun ka ka da ka tafi kenan to da dan ka kai shekara tamanin ka ga ba duniya ba mutanen duniya ma sun fara sallaman ka in ka yi magana za ka ka da tijo nan fa kun san sai a hankali magana ce sai a hankali kaga duniya ta fara da mutane ma sun fara sallaman ka kenan kaɗan kaɗan haka kai tuke in ka kai tuke yanzu kan in ma ka faɗi sai ce baba mun ji ya ce ku fata nan da kuwa jita in ka ga an ɗauke ta to malami ne malami kaɗai ne ke da wannan martaba shi kaɗai ne ko ya shekara ɗari ana so ya buɗe baki ya magana da ya magana da kudu a tsohon malamin nan yake ya ce kaza gaskiya ne gaskiya ne to martaba kaɗai na ilimin addini kenan saboda haka yana da kyau ga mai hankali ya aiki da hankalinsa ya tabbatar da duniyar nan ya rufike ciki babu abin da ya saura cikin ta na jin daɗi kowa ya kokari yanzu ya nemi lahira akwai mukamai lahira fiye da na duniya aljanna ta fi ko ina wa idza ra'aita sama ra'aita ni'man wa mulkan kabira idan ka ga aljanna ka ga ni'ima da mulki mai girma kai kokari ka zama gwamnan aljanna ba na duniya ba kai kokari ka zama ministan aljanna ba na duniya ba in sarauta ne ka nemi sarautar aljanna ba na duniya ba na aljanna na dindindin famar ne in an baka har abada ne sannan kuma mulkin ba irin wannan bane mulkin nan mulkin hayaniya nan take ka je an ɗauki shugaban ƙasa wiwi na za a wai za a kai shi asibiti London. A sha ya kai shugaban ƙasa na rashin lafiya. Sai ka ga mulki ba wani mulki bane kenan. Duk mukamin ka sai ƙarshe baka da lafiya ai waje da kai. Ƙarshen ta ma sai a dawo da gawa. Kaga mulki bai ba amma aljanna duk wannan babu shi. In namiji ne aka ba mulki aljanna amma mace ne ke mulki to mulki ya tafi kenan har abada. To shi ne ya kamata kowa ya nema.
واستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يأمرون بالساءة لفي ضلال بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum malam wani yake ɗaukan kan shi malami shi yawan taba matan mutane shi ya halarta mu bi shi sallah malami na taba matan mutane ai shari'a shari'a na musulunci musamman ma bari ce mazhar imam malik ya ce bai halatta limamin liman wanda yake fasikatul jariya fasiki na gabbai abin da cikin da fasiki na gabbai limamin da ke sabon Allah fili idan mutum na sabon Allah fili to bai halatta a bishi sallah ba an san cewa wannan mutum mashayin giya ne ba za a bishi sallah ba an san cewa wannan mutum mazinaci ne ba za a bishi sallah ba an san cewa wannan mutum mayaudari ne sana'an shi kenan ba za a bi shi sallah ba an san wannan mutum barawo ne sana'an shi kenan ba za a bi shi sallah ba duk wani abu da kake na sabon Allah fili kuma an gani to bai halatta a bi ka sallah ba
akan muka ba tambaya na gaba labarai guda nawa ne ya kamata a yanke ma yaro ranar suna rago guda ne amma sauran duk abin da aka yi an yi ne kawai amma rago guda ne halatta a yanka amma kana iya yanka ko ɗari ne in kana da
Assalamu alaikum malam. Yana da kyau mutum ya ci eh, naman maciji?
nama maciji maciji ba sai na mutum yana cin maciji shi da ke tsoron maciji kuma zai tsaya cin naman maciji subhanallahi akwai masu ci umesa a in mesa ne na ruwa ya halatta don dole da ke cikin ruwa ya halatta a ci shi mesa in cikin ruwa yake ya halatta a ci shi in ka ci shi kamar ka ciki ne ko mutum ka kamo cikin ruwa kana iya yanki don akwai mutane cikin ruwa akwai mata wadda kakka siffar matan duniya da magana da komi to ya halatta namiji musulmi ya aure ta amma bai halatta su mazan su su auri mutane ba amma mutane na iya aure su kana iya ka je in ka samu ta cikin uwa ka auro ta ka kawo gida ka zo ka yi ta haihuwa da ita ka yi ta kuma ran da ka ga dama ka yanyanke ka so ka kila maki ne wannan shari'a musulunci ya yarda amma su mazan su ba a yarda su auri matan mutane ba
tambaya na gaba aka musallawo wai ni ma ina da tambaya nan ta haihu akalla maza kila biyar ko shida sannan ta yanyanke ta an soye an canje an yi lafi kwashi da yayinta
aka makalla tambaya na gaba wai shi yake jin bacci kuma lokacin sallah azhar azhar kuma lokacin bai kai ba aka makalla lokacin yana nan karfe goma sha biyu da mita hamsin shi zai iya yin sallah saboda samu ya kwanta bacci kawai saboda son zuciya eh saboda ra'ayi shi ya kai tantiri don haka tunda bacci ya yi sallah bari shi ya yi to ya bar bacci mana bacci dole ne shi da ke bacci bayan ai ba sa bacci ba sa bacci bayan Allah shakkan adrin jira shekara arba'in ya bai bacci ba ba ma shi ba ga Ali alkali nan Kano aka yi shi shekara wajen arba'in bai bacci ba aka kai shi asibiti likita ya ce ba ka bacci kai bacci ya ce mun zo bacci duniya ne to ya za ka ce saboda bacci ka jawo sallah wannan bai halatta ba ko kaɗan
a mana tambaya na gaba mun ke sallah sai ga yaro jariri yana fitari a gabana zan iya yanke sallah zan iya yanke sallah ko ba zan yanke sallah ba kan kuma
matar uwar yaro ne jariri ke fitsari gare ta ko ko kai daban koya magana yake a namiji na kan kuma yake sallah yana sallah sauri yana sallah yana sallah ya sai ga jariri na fitari a wuri fitsarin ya taba shi ko bai taba shi ba to nan da bai nuna ko ya to idan fitsarin ya gangaro ya taba shi kaga sallar ya lalace sannan wannan matsala duk Najeriya ni dai gwargwadon yawo na yi yawo ban ga inda ke da matsalar nan ba sai nan dogon gari masallacin juma'a domin hatta na yi magana cikin masallacin amma na ga hukumar masallacin masu mulki ba su ɗauki mataki a kai ba za ka san ya wace duk masallacin juma'a ko ina babu yara cikin masallaci amma na kuna nan sai ka iske yara ƙanana wai kowa sai ya riko yaro shi zai tsaya sau yana rike da yaro kuma yaro na ɗan ƙarami ne ran da na yi magana a cikin masallaci kafin in yi magana na zo na zauna ashe cikin fitsani yaro ni ma na zauna sannan na tashi ma na yi magana amma har yau na ga hukuma ba ta dau mataki a kai ba ko gobe ma haka suke sai na ɗauka irin ilimin su kenan da irin fahimtar su kenan kuma ilimin ne ya karanta amma duk inda ilimi yake da yawa na addini ba a zuwa da yara annabi ya ce tanjibu sinanukum wal majanukum fil masajidikum ku nisanta yara kanana da mahaukata a cikin masallaci ba a hana zuwa da yara ba amma a aje su can gehe ko a tura su baya amma ku nan kowa kan yi haka ne ya ɗauko yaron shi zai tsaya da shi in ma kai magana kallon ka zai yi ala dole kai ba ɗan kasa ba ne sanu ta nan.
an kama kan bawo wani mutum ya kawo saraka ɗari biyu ya ce don allah da ne